أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا لأدنية مثنى مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جائل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير za mu tashi a farkon wannan sura a wannan yammaci wadda ya zamanto sha bakwai ga Ramadan hijira 1443 wadda ya dace da 18 ga watan hudu miladiya 2022 za mu tashi a farkon wannan sura suratu fadir ita suratu fadir sura ce ta makka wato kamar yadda aka san surorin makka yadda suke suna zagawa ne a cikin ababe wadda suka zamanto na ƙoƙarin gina janibi na aƙida wato tun da zama ne na makka kamar yadda aka san kuma surori na madina yawanci sukan tafi akan abin da ya shafi a hakamu wato hukunce-hukunce mabambanta to sai zamanto surori na makka abu na farko za ka ga akwai babi na aƙida wato usulul aƙida ginshiƙai wadda da su aka gina aƙida na musulunci abu na farko kenan sannan na biyu za ga abubuwan da ake kira ilahiyat wato abubuwa da suka shafi halaran Allah tabaraka wa ta'ala abinda Allah ya kadaita wato da shi wato ta abin zatinsa a sifarsa a sunansa da kuma aikinsa sannan za ga abu na uku a surori na makka abinda ke tabbatar da manzancin manzo wato abinda sifofin da ke tabbatar masa cewa shi manzo ne na Allah tabaraka wa ta'ala wannan abu na uku kenan abu na hudu a wannan sura har yanzu za mu ga abin da ya shafi wato tazkiyatun nafsi abinda zai zamanto tsarkake zuciya wato shi ma za a kawo mana shi a cikin wannan sura sannan za a kawo mana abin da ya shafi makarimul akhlaq wato dabi'u masu kyau dabi'u kyawawa wanda ake bukatan a rike su wato ya zamanto an samu natija mai kyau sannan za a nuna mana rashin tasiri na gumaka da abin da ya shafi ya kama da su ta wurin rikon waɗannan ababe wadda ba su da alfalu a bar kuma halar Allah tabaraka wa ta'ala da sura tana farawa da bismillahir rahmanir rahim muna farawa da sunan Allah kullu amrin zibalin la yabda'u fihi bi bismillah fa wa abtar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace duk wani lamari wanda ake nema wato mai muhimmanci mai amfani wato kuma ba a fara shi da sunan Allah wato sai ya zamanto abun fa wa abtar wato abun yana da yankakken albarka to shi yasa ya zamanto suwar na Qur'an ake ana fara da basmala wato da sunan Allah Ar-Rahman wanda ya zamanto yake da gamimmiyar baiwa wato baiwa wadda take amma shamila wadda ta haɗe kowa da kowa komai da komai ya shigo ciki wa rahmati wasiyat kulli shay sannan abu na gaba Ar-Rahim wanda ya zamanto mai jinkai kamar da makaranta a suratul Ahzab wa kana bil mu'minina rahima Allah tabaaraka wa ta'ala ya ce haka yake mai jin kai ne ga wanda suka zamanto suka yi imani da Allah tabaraka wa ta'ala wa wannan sura ta fara da haka alhamdulillah dukkan godiya ya tabbata ga Allah kamar yadda muka wuce wasu surori a baya wanda suka fi da sun kai guda hudu nan wannan surar fadir ita ce ta ƙarshe a jerin sura- surorin da suka ru- a buɗe da alhamdulillahi mun ga fatir likitabi ta buɗe da alhamdulillahi rabbil alamin mun ga a su- a suratul an'ami ta buɗe da alhamdulillahi allazi khalaqa as-samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nura summa allazina kafaru bi rabbihim ya'dilun bayan wannan mun zo mun samu alhamdulillahi ainihin suratul kafi alhamdulillahi allazi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwajan mun zo mun samu alhamdulillahi anan suratul sabai surar da muka fito kafin wannan sura alhamdulillahi allazi lahu ma lahu ma fis samawati wa ma fil ard so mun zo nan kuma na karshe gaban karshe kenan alhamdulillahi fadiris samawati wal ard malamai sun yi maganganu da yawa cewa idan ka dauki daga alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin ko maliki yawmiddin in ka zo wannan gaban zaka ga duk waɗannan surori guda biyar din suna tafiya ne akan wannan wato idan ka dubi daga farkon fatiha wato sai ga an yi magana da yawa a cikin abin da ya shafi janibi na godiyan Allah tabaraka wa ta'ala saboda haka za a gaba batun hamdu din mai yawa a ciki idan wuce wannan gaba aka zo lan'ami nan kuma zaka ga an zo ana maganar rahmanu da yawa a ciki wato an zo zango na biyu kenan a bayan an wuce haka har a zo a za a zo ana magana akan rabbu shine na biyu sannan na uku kaga sura ta uku a ciki ita kuma rahmanu zai fi yawa a ciki sannan na hudu kuma shine rahimu zai fi yawa a ciki sannan na biyar kuma shine za a ga malik wato a cikin abin da ya shafi wannan abin da ya shafi mallakan komai da komai ya zama tuwan Allah ya tabaraka wa ta'ala kalkan wa milkan wa abidan alhamdulillah dukkan godiya ya tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala fadir samawati wal ard wanda ya kagi halittan sammai da kasai shi kalman fadir ibnu abbas yana cewa wannan kalma ina tunanin me fassaranta wata rana sai na fita kamar da suyudi ya kama na cikin ad-durrul mansur fi tafsir bil masur haka ibnu kasir ma akan fassarar wannan ya kawo wannan hikayar ya ce sai ibn abbas ya ce sai na fita sai na ga wasu larabawa guda biyu suna jayayya a kan wata rijiya sai ɗayan yana cewa ana faɗar tuha aini na tona wannan rijiyar sai na gane cewa a sai faɗara daga ainihin ƙagan abu wadda ya zamanto ya fari abu shi ake ake amfani da wannan kalma kamar yadda mun gani a a suratu yusuf Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya mana rabbi qad ataitani minal mulki وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين anan Allah tabaraka wataala yace fa fadiras samawati kamar yadda yazo nan fadiris samawati wal ard shine ya kagi halittan sammai da kasai wato ya halicce su kuma wannan halitta ya zamanto idafa ce wato cikakkiya zuwa ga halaran Allah tabaraka wataala ba wai a cikin abun da ya gabata an taɓa yin halitta kwatankwacin sammai da ƙasai ba a'a a wurin Allah tabaraka wa ta'ala shi ya fara wannan halitta shi ya kagi halittan saboda haka ya zamanto sifarsa ce tabaraka wa ta'ala na halittan wannan sammai da ƙasai ja'ilil mala'ikati rusulan shine kuma wanda ya sanya manzanni suka zamanto a mala'iku suka zamanto manzanni ilal anbiya'i wal awliya'i wato zuwa wanda suka zamanto annabawa wal awliya'i da waliyai والصالحين da bayi nagari bil wahyi wal ilhami ta wurin wahayi da ta wurin ilhama war ru'ya as-saliha da ta wurin gani mafarki mai kyau wato wannan duk ya zamanto su manzanni ne zuwa ga halittar Allah tabaraka wa ta'ala ta isar da waɗannan sakonni nan akwai wahayi na annabta wanda ya zamanto wahayi at-tashri'i wato na shari'a wanda duk aka masa wannan ya zamanto annabin Allah in kuma wani kuma ya zamanto annabin Allah manzo wato ga nubuwa ga risala kenan bayan haka akwai wahayi wadda ake yi wa auliya'u da salihan bayi wannan shi ake kira ilhama kamar yadda mun ga cewa Allah tabaraka wa ta'ala ya yi wa mahaifiyar annabi Musa alaihi salatu wasalam ilhama wa auhaina ila ummi Musa an ardihi fa iza khifti alaihi fa alqihi fil yammi ولا تخافي ولا تحزني إن رادوه إليك وجائلوه من المرسلين نن الله يتي وأوحينا إلى أم موسى من يوحي زواغ مهيفير النبي موسى نن كاغا مهيفير النبي موسى با النبي يا بتي دومين بابو annabta a cikin mata yawa babu annabta kai qurbaniya ma an ba sayyida fatimatu zahra wadda ita ta taka qurbaniyatul uzma banda ita babu wato su haka suke matsayin su yakan kai wani wani zango daga nan sai ya tsaya a haka wato haka Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya to ilhama na bayan Allah nagari masu hali na salaha na kyau na nagarta wannan ma duk Allah tabaraka wa ta'ala ya shi ke tura mala'iku su isar da irin waɗannan sakonni da kuma yadda abubuwan suke haka kuma ru'ya ru'ya saliha wato ru'ya ta kirki shine mafarki ayi mafarki na kirki wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna ru'yata saliha juz'un min 46 juz'an min ajza'in nubuwati wato mafarki mai kyau ɗaya cikin 46 ne ne na kashe-kashen annabta malamai suka ce to me yasa 46 sai aka ce ai 46 adadin waliyu ne idan ka dauki wawu ne zaman to shida lamu ne zama 30 ya'u ne zama goma zai baka 46 idan ne zaman to duk wanda yake da wani hazzi wani rabo a da'iran walittaka sai kaga yana mafarkai na kirki ko yayi mafarkin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko yayi mafarkin wasu daga cikin bayan Allah na gari ko kuma abubuwa masu kyau wanda ya zamanto waɗannan ru'uyar za a iya awwala su a fassara su akan a mafarkai ne masu masu fa'ida kwarai da gaske kamar yadda ya zamanto a hadisin bukhari hadisin farko a cikin sahihul bukhari akan maganan cewa maganan bad'ul wahayi farkon abin da aka fara saukar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka bara bashi shine ya zamanto a ru'yatus salihah wato mafarki mai kyau ta yadda duk abin da ya mafarki a kai sai abin ya kasance to wannan sai ya zamanto shine zangon farko kafin a ci gaba da saukar da sauran abubuwa na abin da ya shafi wahayi wasu waɗannan manzanni kamar yadda Allah tabaraka wataala ga mana suratul hajji cewa Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nasi Allah yakan zabi wato a cikin mutane da kuma cikin wadda suka kasance cikin mala'iku akan Allah yakan yi zabi a cikin su to wannan zabi sai ya kasance akwai waɗanda aka sanya su su zamanto wato manzanni wato waɗannan zaɓaɓɓu ne a cikin halittar Allah tabaraka wata'ala kuma Allah ya maida su uli ajnihatin wato ma'abuta fukafukai wannan aizawi ajniha suna da fukafukai mabambanta kowanne gwargwadon matsayinsa ai almuta'addida wato abun kididdigewa mutafawita kuma wadda suna fifitan juna bi tafawuti ma lahum min almaratibi saboda fifikon abun da ke tare da su na matsayi na daraja kuma haka suke sauka da wannan bukafikin yanziluna biha wa ya'rujuna biha suna sauka wato tanazzuli kenan kuma suna mi'raji da shi suna hauhawa wannan ya kasance manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ga jibrilu a daren da aka yi isra'i da mi'raji a cikin siffarsa ta jibrilu ba siffarsa ta tashakkuli ba su mala'iku suna shiga abin da kira tashakkulat wato za su iya shiga wani siffa wadda ba tasu ba to a siffarsa ya ce mazala ya ce na gan shi yana da fikafikai guda ɗari shida waɗannan fikafikai guda ɗari shida kowane guda ɗaya zai rufe ma bainal magaribi wal mashirki wal magaribi kowane ɗaya zai rufe tsakanin gabashi da yammacin duniya gaba ɗaya to kaman su yana da guda shida shi jibrilu to haka sai zamanto suna da waɗannan fukafukai mabambanta kuma waɗannan fukafukai har yanzu wato istiyara ne wanda yake nuna wasu wasu maratibu da da suke dauke da shi saboda mai tafsirin arais al arais arais tafsir arais bayan fi fi haqa'iqil qur'an a wannan tafsirin an kawo cewa waɗannan fukafukai kowane fuke yana da wani abu da yake da shi nashi wadda ɗayan babu shi yasa akwai wani fiffiken zai zamanto janahul ma'arifa wani zai zamanto janahul mahabba wasu wani zai zamanto janahul shauki wani haka za ka ga kowane fiffike yana ɗaukan wani abu ne na kususiya wadda yake tare da shi kanin kusancinsa da Allah tabaraka wa ta'ala wasu sai suka zamanto masna wasu suna da guda biyu wasu lasa wasu suna da guda uku wa ruba'a wasu kuma suna da guda hudu wato yanayin yadda Allah tabaraka wataala ya hukunta ya zamanto yazidu fil khalqi ma sha Allah yana karawa wato fil khalqi a cikin halitta ai fil malaikati a cikin waɗannan mala'iku wa ghairihim da wanin su ma sha abun da yaso wato min al ajnihati na waɗannan fukafukai da suke da shi wa ghairiha wato da wani haka ala maktadatul hikimatu a bisa hukuncin Allah gwargwadon yadda hikimar Allah tabaraka wa ta'ala ya hukunta a cikin wannan janibi a wani kaulin aka ce ay yazidu fil kalqin nan ana nufin azziyadatu ka husnul wajhi was sauti wato abin da ya shafi kyan fiska da abin da ya shafi murya wadda ta zamanto da daddada daga Allah tabaraka wa ta'ala wal qaddi wal aqli wannan yana daga cikin sajaya da mazaya wato abubuwa sifofi manya wanda Allah tabaraka wa ta'ala yake bance su da su inna Allah ala kulli shay'in qadir Allah haka yake qadirun mai iko ne ala kulli shay'in akan komai wato wannan ya zamanto duk abinda ya zamanto iko ne na Allah tabaraka wa ta'ala to mutlaki ne ba muqayyadi bane a sake yake ba a masa kaidi kuma haka yake zamantowa wa kana Allahu ala kulli shay'in muqtadira Allah mai iko ne akan komai na'am ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها Mhm.
وما يمسك فلا مرسل له من بعده Mhm.
وهو العزيز الحكيم نعم ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعدي وهو العزيز الحكيم الله تبارك وتعالى ce ما يفتح الله للناس من رحمة duk abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya yi wa mutane wato na buɗi min rahmatin daga abin da ya shafi rahama ta Allah tabaraka wa ta'ala bi ma'ana ya aika musu ni'ima wannan ni'ima as-samawiyya ko kuma al-ardiyya wato ni'ima ta sama ko kuma ni'ima ta ƙasa malamai in sun ce ni'ima ta sama yawanci ana yin magana ne akan ainihin al'amdar wato ruwan sama in an ce ni'ima a ƙasa kuma ana nufin ainihin annabat da sauran ma'adinu to a wurin muhaqqiquna kuma in an ce ni'ima samawi ana nufin ni'ima wadda ya zamanto daga hadaratul ulwi abin da ya shafi ma'ani anwaru da asraru idan kuma an ce abin da ya shafi hidima ne na a, ta ƙasa nan kuma ana nufin abin da ya shafi alamul ubudiyati ya wato mu'amalan ubangiji da bayansa wanda ya zamanto kowa ma bawa ne na Allah tabaraka wa ta'ala in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda to wannan sai ya zamanto waɗannan ni'ima wadda Allah tabaraka wa ta'ala zai bayar imma dai ni'imar ruwan sama ko ni'ima na arziki ko ni'ima na aminci ko ni'ima na abin da ya shafi lafiya ko ni'ima na ilimi ko ilimi ko ni'ima na annabta waɗannan gaba ɗaya ya zamanto abubuwa ne wadda Allah tabaraka wa ta'ala yakan ba da su yakan aiko wa bayansa wato karkashin wannan rahama na Allah tabaraka wa ta'ala wato kuma duk wanda ya samu ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa an masa ni'ima abin da ake nema ya ga ni'imar daga Allah take har ya gabas gabobinsa su gode kamar yadda zuciyarsa za ta gode a babin itikadi a harshensa ya gode a babin ainihin nuduki ya yi furuci ya gode sannan abu na ƙarshe kuma gabobinsa su tabbata wurin godiya na Allah tabaraka wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ma a fala mumsika laha duk abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya bayar na rahama wani bai isa ya kange wannan ni'imar ya hana ta zuwa wurinka ba wato ba mai iko akan iko na Allah tabaraka wa ta'ala shi Allah tabaraka wa ta'ala shi yake da rinjaye wa huwal qahiru fawqa ibadi shi ne yake da rinjaye birbishin halittarsa tabaraka wa ta'ala saboda haka duk abun da ya zamanto naka ne zaka same shi duk abun da kuma Allah bai yanka naka bane ko kana ga abun naka ne wani lokaci sai ka ga cikin ikon Allah wani abu ya gitta wato abun ya tabbata cewa ba naka bane lokacin nakan kuma ba wanda zai tare maka fala mumsika laha ai ba mai iko alaman iha ta wurin hana wannan abun ya zo hannunka wa ma yumsik abunda Allah tabaraka ta'ala kuma ya rike min zalika na daga wannan fala mursila lahu min ba'di babu wanda ya isa ya sake wannan abun bi ma'ana bayan Allah ya rike abun ya ce abun ba zai ba zai iso ba ko kuma baka da hazzi baka da rabo a cikin wannan abu wani ya ce a akwai wani hikiman da zai yi akwai wani dabaran da zai yi wannan abun ya zo wurinka babu wato duk abun da ya zamanto na Allah ne tabaraka wa ta'ala idan in dai rabonka ne zai zo ya same ka in kuma ba rabonka bane Allah tabaraka wa ta'ala ba wanda zai iya daukan wani abu daga ciki na hazzi ya baka Allah ya ce wa huwal azizu wato shi mabuwayi ne alghalibu ala amri wanda ya zamanto mai rinjaye akan lamarinsa shi ya kasance yursil wa yumsik yake sake ni'ima kuma shi yake rike ta a wani lokaci ala wafqil mashi'ati gurgudun yadda hadarsa ta so wato haka abun yake ya zamanto masha Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun duk abinda Allah ya so shi yake kasancewa wato abinda kuma Allah bai so abun baya kasancewa ma ta sha'una illa an yasha Allah ba abinda za ku so ya tabbata sai abinda Allah shi ya so shi zai rinjaye abun ya zamanto ya tabbata wa huwal azizu shi mai wato rinjaye ne alhakim shi kuma gwani ne duk abin da ya aikata zaka ga ya aikata shi ne bi ilmin wa itqanin wato da ilmi da kuma itqani wato da kyautatawa a cikin abin da ya kasance na halittan Allah tabaraka wa ta'ala wato duk abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya halitta sai ga akwai hikimomi a kansa sannan babu wani abin da zaka ga ka ce ai da an da kaza aka yi in a duniya ne wani abu aka gina ko gini ne aka yi wani sai ya zo ce ai da kuwa abu kaza aka yi da zai fi dacewa to banda halaran Allah tabaraka wa ta'ala wanda shi duk abun da aka yayi haka abun yake wato bil itqani wato taurin kyautatawa tabaraka wa ta'ala na'am يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم Mhm.
هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض Mhm.
لا إله إلا هو Mhm.
فأنا توفقون نعم يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا توفكون الله تبارك وتعالى ce, يا أيها الناس يا ku mutane اذكروا نعمة الله عليكم ku tuna ni'iman Allah tabaraka wa ta'ala a gare ku bil qiyami bi shukriha ta wurin ku tsaya ku gode akan wannan ni'ima din wato ya zamanto da zuciya da gaɓoɓi da ainihin abin da ya shafi itikadi kenan da abin da ya shafi harshe da abin da ya shafi sauran gabobi gaba daya an sarrafa su wurin yi wa Allah wanda shine majibinci wato a masa biyayya wannan shine godiya na Allah tabaraka wataala akan ni'ima Allah tabaraka wataala a wurare daban-daban wani wurin nan yace mana ya ayyuhan nasu uzkuru ni'matallahi alaikum a wani wurin Allah tabaraka wataala kaman sur- suratul azabi da muka fito kafin saba kafin mu zo nan fadir mun ga ya ayyuhal ladzina amanu zkuru ni'matallahi alaikum iz ja'atkum junudun fa arsalna alaihim rihan wa junudan lam tarawha mun ga wannan Allah tabaaraka wa ta'ala ya gaya mana ku tuna nimomin da Allah tabaaraka wa ta'ala ya muku lokacin da wato Allah tabaaraka wa ta'ala ya muku dauki ya muku gudunmowa akan ga wasu rundunoni sun zo masu yawan gaske za su zo su auka muku za su zo su ainihin tarwatsa lamarinku sai Allah tabaraka wa ta'ala ya kawo taimako aka muku agaji a wannan wurin Allah ya ce a tuna wannan ni'ima din a can ma'ida mun karanta ya ayyuhal ladzina amanu zkuru ni'matallahi alaikum iz hamma qaumun an yabsudu ilaikum aydiyahum fa kaffa aydiyahum ankum nan ma aka ce ya ko da kuka yi imani ku tuna irin yadda Allah ya taimake ku ya muku gudunmowa lokacin da Allah ya rike hannun wasu mutane da suka nemi su yi ta'addanci a kanku ya hana su tasarrufi ya hana su tasiri shikenan Allah ya rike hannunsu wato ya ba ku rinjaye a kansu nan ma Allah ya ce mana mu tuna wannan ni'ima din a nan Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ya ayyuhan nasu uzkuru ni'matallahi alaikum nan kan gaba ɗaya aka kawo shi umuman dukkan ku kowa ya tuna ni'iman da Allah tabaraka wa ta'ala ya a gare shi a cikin duk waɗannan ni'imomi da Allah tabaraka wa ta'ala ya bayar wanda ya gaya mana cewa wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha idan da za ku irga ni'imomin Allah tabaraka wa ta'ala ku kidaya su ba za su kirgu ba ba za su kidayu ba saboda yawa saboda yawa to duk waɗannan ni'imomi sai ya zamanto manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce mana ana rahmatun muhdatun wa ni'matun musda eh ni rahama ne wadda Allah ya bayar da ni hadiya wato hadiya ga halitta gaba daya kuma ni'ima ce wadda Allah tabaraka wa ta'ala ya sako daga gare shi ya bawa halitta to idan an ce a tuna ni'iman da Allah ya yi wani ni'ima ya fi dacewa duk ai duk ni'iman da zaka dauka bai wuce re- reshe daga cikin wato far'un ne wato reshe ne daga cikin ainihin janibi na sayyidul wujudi sallallahu alaihi wasallam amma shi shine komai huwal kullu minhu al-kullu batnan wa zahiran fa baru siwahu ma lana fihi mashrabu shine komai a wurin sa ake samun komai sallallahu alaihi wa sallam ya zamanto wani abu wanda ba daga halararsa ba shehu islam ya ce ba mu da ba mu da rabo a cikin wannan abu wannan ya zamanto mutum ya dubi ni'iman da Allah tabaraka wa ta'ala yayi a cikin janibi na sayyidul wujud sallallahu alaihi wasallam ya gode akan wannan ni'ima ta fiskoki daban-daban in taro mutum yayi aka yi wannan kamar da ake hafla na maulidai daidai ne in kuma a'a wani abu mutum ya dauka ya je taimaka wa wasu bisa godiya akan wannan ni'ima kamar taimaka wanda suke marasa lafiya ko da suke cikin ainihin hali na kangin tsarewa a gidajen ainihin kurkuku da abin da ya kama da haka ko kuma duk wani abin da mutum ya ya ce ya yi ne saboda tuna wannan ni'ima yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi da kansa duk sati sai ya tuna wannan ni'ima din an tambaye shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kana azumi ranar litinin me ya faru me yake me yasa yace zaka yawmun wulittu fihi ai ranar litinin ranar da aka haife ni ne wannan sai zamanto idan ya yi azumi a wannan ranar ya girmama ranar ne ko kuma ya nuna bai girmama ranar ba ya girmama ranar to izan sai ana bukata sai an fito sarahatan an ce to kowa ya je shi ma ya ci gaba da yi ai ido ya san kima ko ko ai ko ba gwada ba linzami ya fi karfin bakin kaza ko sai an gwada ba sai an gwada ba to wannan ya zamanto duk ni'imomin da aka ce a gode ba wanda ya fi zamantowa a haƙƙu ya fifi cancantan a gode a kansa kamar wannan janibi na sayyid wujudi sallallahu alaihi wasallam domin shi ba wai ni'ima ɗaya bace shi kansa gaba ɗaya ne ni'iman wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamina wato make ka ba sai ka zamanto rahama ga dukkanin halitta dukkanin halitta gaba ɗaya wannan sai zamanto babu wanda bai amfana babu wanda bai samu rabonsa a cikin wannan wato janibi na kasancewansa ainihin rahmatan lil alamin ba saboda haka Allah tabaaraka ta'ala ce hal min kalikin ghairullahi shin akwai wani a cikin halitta wanda yake muku ni'ima wanda yake ainihin halittar ni'ima ya muku baiwa da ita bayan Allah tabaaraka ta'ala yarzuqukum minas sama'i wal ard wanda kuma ma yana da karfin da zai iya arzukta ku daga sama zai iya arzukta ku kuma daga ƙasa a ce shikenan wato ta sama bilmatsari wannan baci wato a samu ruwan sama a samu tsire-tsire ta ƙasa wai babu shi Allah tabaraka wata'ala shine al-khaliqu shine ar-raziqu shine al-ma'bud shine wanda yake ya halitta shi yake arziktawa shi kuma ake bautawa wannan a ce wani ya ce a bana kan a bar ruwan saman nan shi ma zai gwada wasu hikimominsa saboda akwai akwai ci gaba da aka samu na technology bana a ce kawai Allah ya bari ba sai ya yi ba in bai yi ba ya an shiga uku saboda duk alkhairan da ake nema wajen Allah min alma'i kullu shay'in hayy duk rayuwa ba ta yiwa sai da ruwa to wannan sai Allah tabaraka wa ta'ala ce la ilaha illa huwa babu abun bautawa da gaskiya da cancanta sai shi tabaraka wa ta'ala ai la ma'budu bil haqqi illa huwa la maqsuda bil haqqi illa huwa la mawjuda bil haqqi illa huwa ba abun bautawa da gaskiya da cancanta sai shi babu wanda ake nufa akan kowace irin bukata sai shi babu kuma ba wani abin da ya zamanto zati tabbatacce wadda ba majazi ba sai hadararsa tabaraka wa ta'ala kullu shay'in halikun illa wajha lahul hukum na'am la ilaha illa hu fa anna tufakun Allah tabaraka wa ta'ala ce to ina kuke juyawa ku tafi ina kuke fiskanta ku bada baya ku bar tauhidin Allah tabaraka wa ta'ala ku bar kadaita shi ku bar ikirari akan abin da ya shafi wannan kadaituwa nashi bayan shine al-khaliq war raziqu shine mai halitta shine kuma mai arziktawa tabaraka wa ta'ala wannan arziki ya zamanto mabambanta wato arziki hissan da arziki ma'anan gaba ɗaya daga wurin Allah ne tabaraka wa ta'ala arziki hissan shine duk abin da dan adam yake bukata da abin da zai ci da abin da zai sha da sutura da rayuwa da komai daga Allah ne tabaraka wa ta'ala arziki kuma na ma'anan shine arziki na imani wato wanda ya zamanto mutum ya samu imani ya dinga samun kuma hauhawa yana samun ainihin taraki a cikin imanin wato to ya tashi daga islam ya dawo iman ya tashi daga iman ya koma ihsan gwargwadon kusancinsa da Allah tabaraka wa ta'ala a makamatun yana cikin islam ya tashi daga makamul tauba ya je takwa bayan ya wuce wannan ya je makamul istiqama ya gama makamul islam kenan in ya tashi daga nan kuma ya je makamul imani nan kuma ya wuce zangon makamul sidki makamul ikhlas ya koma makamul dumanina ya koma daga nan ya fita makamul imani ya shiga makamul isan ya je ya samu wato muraqaba mushahada ma'arifa wannan duk waɗannan alkhairai wato daga Allah ne tabaraka wa ta'ala kuma shi Allah tabaraka wa ta'ala shi yake ba da irin wannan madadi wato daga gare shi tabaraka wa ta'ala na man yukazzibuka
يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله Mhm.
ترجع الأمور
na'am wa in yukazzibuka faqad kuzzibat rusulun min qablik wa ila Allahi turja'ul umur Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa in yukazzibuka in dai sun karyata ka ya rasulullah sallallahu alaihi wa sallam fi tauhidi wurin kadaita Allah tabaraka wa ta'ala suka ce ba su taba jin ma an ce ayi maganan wai Allah ɗaya bane suka karyata wal ba'si suka zo karyata tashin kiyama wal hisabi suka karyata abin da ya shafi ainihin binciken da za a yi wato a filin tashin kiyama wal iqabi sannan suka karyata cewa akwai narko na azaba a lahira Allah ya ce to fasbir kai hakuri mutaassiyan lirrusuli kai koyi da yan uwanka annabawa ya zamanto wato fabi hudahu muktadi ka tambata akan yadda suke wato suka yi hakuri da irin waɗannan abubuwa na batanci da abubuwa masu cutarwa ai faqad kuzzibat rusulun min qablika wato sun ai an karyata manzanni yan uwanka kafin zuwanka su ma wasu manyan mutane ne kiramun wanda suka zamanto masu girma wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya ba su matsayi amma aka karyata su fi zalika fasabaru kuma suka yi hakuri da suka yi hakuri to in dai wani manzo ko wani annabi ya yi hakuri ai fa anta aula bis sabri kaifi kaifi dacewa kai hakuri li'annaka sayyiduhum kai ne shugaban su wato sallallahu alaihi wasallam shi yasa gaji nan ce ya hakuri a ce hakuri sai annabi eh to to wannan haka yake wato shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya dauki abubuwa na mashakka wato abubuwa na wahalce wahalce akan janibi na mutane wadda suka yi masa wauta daban-daban wato safuhu anil jani wa qad tawaqqafu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yafe wanda ya zamanto yayi laifi sallallahu alaihi wasallam in an masa laifi shikenan sai mu- sai musamaha sai ya yafe akan wannan abu wani yazo yayi mummunan magana wani yazo ya furta wani abu wanda ba dadi mara ainihin alfaru amma sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan sai ya zamanto haka abun yake kuma shi hakuri dole ne ya zamanto a cikin ram- lamari na rayuwa an yi haƙuri da abubuwa wato shi haƙuri yana da alkhairai mai yawa wadda in an yi haƙuri akan komai in ma wahala ne dai zai wuce duk abin da aka yi haƙuri a kansa zai wuce saboda haka ake so ɗan adam ya yi haƙuri a kan biyayya ga Allah ya yi haƙuri ya ɗauki kansa daga sabon Allah ya yi haƙuri ta wurin ah, abin da ya shafi ah, jarrabobi al-ibtila'at wal mihan jarrabobi mabambanta wanda zai taso daga hadarin Allah tabaraka wa ta'ala a babin kuma shi jarrabawa iza ahabballahu abdan ibtalahu in Allah ya so bawa sai ya so sai ya jarrabe shi li yasma tadarruahu don ya ji kankan da kai da zai yi idan ya yadda Allah ne ya jarrabe shi la yakifu alamul bala'i ilmuka bil muktali wato bala'i yakan yi sauki idan mutum ya san waye jarrabe shi shi kuma jarrabawa dama fa bil imtihani yuhanul mar'u aw yukramu da jarrabawa ake tozarta mutum da jarrabawa ake samun daraja ko makaranta ake in kaga mutum ya canja aji ai an yi jarrabawa wanda bai ci baya za a yi sai ya dawo ƙasa ko demotion kenan wanda kuma ya ci fa sai a mar promotion sai ya tafi gaba to kullun shi jarrabawa a cikin rayuwa da shi ake wato gwada ainihin maratibu saboda haka ma sufaye suke cewa albalaya hiyal madaya wato shi kusan jarrabobi shine abin da ake takawa a kai duk inda za a kai mutum yakan kai wani matsayi ita- a wurin ijtihadi yana ibada yana abubuwa masu yawa amma an je wani wurin wannan zangon ba za a wuce shi ba da ijtihadi da ibada sai dai da jarrabawa in Allah ya jarrabi mutum imma a kan kansa ko a iyalinsa ko a danginsa aka jarrabe shi kamar yadda bakara ta gaya mana wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون to wannan jarrabobi da aka irgo wato in an taba mutum ya ci ya dage ya ci jarrabawa shikenan daga nan sai ya zamanto ya an samu abin da ake bukata saboda duk jarrabawan da aka jarrabe shi da shi bayansa alkhairi ne inna allaha la ya'muru bil fashai na'am wa ila allahi turja'ul umur dukkanin lamari wurin Allah ake ko ba ake mai dukkanin lamari gare shi ake mai da su guman an mayar jazi ka sai zamanto ya saka akan abun da aka yi na hakuri kuma ya saka maka ya saka musu ala sabri wato akan wannan hakuri wadda kuma suka zamanto suka karyata su kuma a saka musu wa'idi kenan gwargwadon abin da suka karyata na abin da ya shafi a janibi na narko na azaba like na يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا Mhm.
ولا يغرنكم بالله الغرور na'am ya ayyuhan nasu inna wa'dallahi haqq fala taghurrannakum alhayatud dunya wala yaghurrannakum billahi algharur dama surorin makka zaka yi ta gani ya ayyuhan nasu ya ayyuhan nasu saboda surori ne da ake magana akan abinda ana kokarin a gina mutane su samu kyakkyawan asasi a samu kyakkyawan ginshiki kafin kuma hukunce hukunce su biyo baya ya ku mutane inna wa'dallahi haqqun wato alƙawarin Allah gaskiya ne alƙawalin Allah gaskiya ne bil ba'si ta wurin tayarwa hakika za a tashi maganan za a tashi za a koma ga Allah za a mutu za a yi kiyama haka ne wato wa inna sa'ata la'atiyatun la raiba fiha ranar lokacin tashin kiyama gaskiya ne tabbas ne zai zo babu kokonto a ciki hakkun babu sabani a ciki to fala ta gurrannakumul hayatud dunya kada rayuwar duniya ai attamattu bilaz zatiha wato ainihin jin daɗi da jin daɗin duniya wato mutum ya ce ya raba shi da lahira duk yadda duniya take wato abace wadda ya zamanto farhuha wa sururuha la yadumani da jin daɗi wato da aidi abin da ya shafi farin ciki na duniya abu biyu ne da ba sa dawwama wato ba dawwama a cikin wannan janibi din shi yasa ya zamanto lamarin duniya duk wanda ya zamanto ya san mecece duniya din sai ya zamanto inna lillahi ibadan futana dallaqud dunya wa khaful fitana wato Allah yana da wasu bayi masu hankali masu kaifin basira wato su kan tun farko sai suka saki duniya saki uku kasan an yi saki uku ba dalakun raji'i ba ne ba ba saki ne wanda za a sake dawowa ba a'a babu eh shi ke dan an ce sai na ali karmallahu wacahu an ji cikin dare yana faɗa ce duniya ni zaki ce zaki kawo wa kanki ni ni zaki ce zaki tallata wa kanki ya ce to tsakanina da ke saki bacci saki uku wadda babu komai a cikinsa to wannan sai ya zamanto bayan Allah da gari sun sun saki duniya wato sun riki Allah tabaraka wa ta'ala wato abinda ake bukata kenan a cikin lamari na duniya kada duniya ta raba mutum da Allah tabaraka wa ta'ala shi dan adam in yazo duniya yana haduwa yana da manyan makiya guda uku guda hu- guda hudu akwai annafsu akwai alhawa akwai ashaidanu akwai ad-dunya waɗannan dukansu kowanne daga ciki nema yake ya bata lamari nafsu kam duk abin da ya lalace da shi da sinadarin lalacewa kenan saboda haka ya zamanto da aka ce wa Musa Samiri me ya faru kai wa mutane dan maraki suka fara bauta masa yace wa kazalika sawwalat li nafsi haka raina ya raya min kuma haka nayi to haga ita nafsu innan nafsal ammaratun bisu wannan shine maki na farko to ita ran idan aka yaye ta yadda ka san yaro ake yaye shi yaro in za a yaye shi ai ba dariya yake ba ko yana kuka amma sai an yaye shi din to ita nafsu yaye ta ake yi in an yaye ta tana so ba ta so sai a nuna mata kahariya shikenan a dora ta ka abin da ya zamanto shine maslaha shine daidai to shikenan daga nan kuma sai ta zamanto duk abin da aka dora ta kai za ta karba amma in ta- in mutum ya barta ita za ta ja shi to sai ta kai shi inda kuma ba zai fita ba wannan shine na farko nafsu sannan kuma wato hawan nafs wato son zuciya ya zamanto duk abin da mutum aka bashi sai ya ga cewa ai wannan abun ya saba da yadda wato shi abun nan da da dai ya zama kaza ne to nan kuma zai rabu da hanya na shari'a saboda haka duk wanda kaga ya samu hanyar sa'ada hanyar zuwa aljanna sai ya samu sabawa son zuciyarsa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiya al ma'wa duk wanda ya zamanto ya kasance ya ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala ya saba wa ransa akan abin da take so wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiya al ma'wa sai ya zamanto makoma shine sai ya zamanto aljanna wannan yasa duk wanda ya saba a san zuciyarsa makomansa aljanna wata rana shehu tijjani abul abbasi radiyallahu ta'ala anhu wani abu ya faru abin da ya faru shine wani kudinsa ne ya fadi a cikin mahfaza wato kaman wallet haka da wannan kudi ya fadi sai ya zo yana nema hankalinsa ya tashi dinari ne dubu daya a ciki da ya zo ya samu wannan sai ya shigo masallaci yana dubawa da ya shigo yana dubawa sai wani bawan Allah ce malam me ke faruwa ne yace wallahi kudi na ne na yar a cikin wata batta haka wadda dinari dubu ɗaya ne ce to dinari dubu ɗaya ce ce to sai daga buzun da yake zaune a kai sai jawo yace wannan ne yace wallahi na wani shikenan sai zo ya karba ce amma yau Allah ya nuna min dan aljanna Allah ya nuna min dan aljanna kai in kai ba dan aljanna bane na saki mata ta saki uku to sai malaman fas suka fara maganganu cewa a wa ya san dan aljanna in ba Allah ba haka kawai ka mutum don dai kudin ka ya bata ya baka kawai ka ce shi dan aljanna ne daga ce to matarsa ta so to wannan magana sai ya koma kunnen Shehu Tijjani Abdul Abbas da aka gaya masa yace ya matarsa bata saku ba ya je ya rike matarsa to sai aka ji gaya Maula Suleiman wanda ya zamanto shine sarkin fas aka ce to akwai wani bakon malami mutumin Maghrib ya zo garin nan yana halalta haram saboda haka gara mai sarauta ya yi bincike akan wannan lamari to dama fas garin gari ne tsohon gari na malamai da sharifai suka ce to ai abun mai sauki ne in dai abu na ilimi ne su malamai ai ba sa sabawa a'a in dai ka ji an ce wasu an saba jahili ya shiga cikin abun amma in su ne ai za su kara juna ilimi ne yace ba komai aka nemo su aka zo aka zauna to ya aka yi ya kai ka gane shi dan aljanna ne ya ce ai abun mai sauki ne lokacin da shi wannan mutumin kudinsa suka bata wanda ya tsinci kudin nan am tambaya shine shi wanda ya tsinta nan yana son kudin ko baya so amsa yana so eh maganan baya so bai taso ba almalu shaqiqun nafsi ai shi rai da kudi kaman uwa ɗaya uba ɗaya Allah ya yi su saboda haka yana so to me ya hana ya ki bayarwa tsoron Allah ya yi danne zuciyarsa ya ce to ai wannan Allah ya gaya mana wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannati tahiyal mawa to ga inda na samo cewa mutumin nan nan aljanna ne to daga lokacin ne aka ce daga wannan ranan duk wani fatawa da ya bayar a dinga rubutawa ana rubuta waɗannan fatawowi ne wadda suka gagari ordinary malami ake tarawa har aka tara aka samu suna jawahirul ma'ani wannan haka abun yake to saboda haka ya zamanto shi dan adam yana da maki ga nafsu ga hawa ga kuma duniya ita duniya kuma da'iman idan ta kawo mutum tallan kanta in ba yana da ainihin hidaya shiriya ba ta sai abun ya lalace masa idan kuma ya ga kamar duniyar ita ce kadai wato ba daga ita ba komai to sai ya zamanto ya yi hasara an ce akwai wani mutum a cikin shekarun baya balarabe ne mai kudin gaske ne wadda kudin da yake da shi mai yawa domin yana da jiragen ruwa yana da jirage private jet in zai tafiya yana da jiragen sama da yake amfani da su kudi yake da shi mai yawan gaske amma sai ya zamanto ya haɗu da wani jarrabawa in ba shi kansa da hidimarsa ta iyalinsa ba shi hidimar wani bai dame shi ba so maganan wai taimako ko wani wane ne duk ba ruwansa har ma aka ce ya taba cewa da, da Adamu zai bar duniya bai bar ne wakilin 'ya'yansa ba kowa ya je ya nemi nashi haka yake amma saboda almubazzaranci an ce akwai lokacin da Esther ta ce tana son ta sha ice cream ice cream za ta sha da, da irin chocolate ɗin nan lokacin yana Geneva jirgin sai ta daga Geneva zuwa Faransa awa bakwai don a so ice cream saboda wadata amma saboda duniya Allah ya nuna maka duniya wata aba ce wadda idan mutum ya yi wasa yanzu sai ya faɗi mutumin nan kafin rayuwarsa ta ƙare ya zo ƙarshen ajalinsa ya sauka sanda ya zamanto bayi da komai duk abin ya ƙare ya lalace wato domin ya zamanto aya ibratan ya zamanto abin lura abin izna wannan sai ya zamanto Allah tabaraka wa ta'ala ya ce kada ainihin rayuwar duniya ta yaudare ku fala ta gurannakumul hayatud duniya wala yagurrannakum billahi al-gharur kada kuma al-gharur rudadde mai rudarwa shine shaidan ya raba ku da Allah tabaaraka wa ta'ala wannan kada mutun ya ga cewa Allah ya masa jinkiri ko ya marta lala ya masa ainihin ya dan daga masa yayi wasa da wannan daman duk abin da aka yi mutun na imhali ana nema ne ya tuba ga Allah tabaaraka wa ta'ala wannan kuma ayar bata hana fa neman duniyan ba abin da ake cewa shine kada duniyar ta raba mutum da Allah yawwa amma don ka samu duniya daidai ne ba laifi bane eh ba laifi bane saboda Allah ya ce wala tansa nasibaka minad dunya kada ka manta rabonka a duniya ya saboda haka zaka ga akwai annabawa masu kudi akwai waliyai masu kudi akwai zarakuna masu kudi ba irin abun da babu amma dai duniyar kada ta raba ka da Allah yawwa in ba ta raba ka da Allah ba ba komai annabi Sulaimanu ai mai dukiya ne kwarai da gaske a cikin annabawa da manzanni annabi Ibrahim haka yake mai dukiya ne mai yawan gaske wannan duk annabawa ne manya kuma a wurin Allah tabaraka wa ta'ala haka kuma a da'iran walitaka akwai masu kuɗi mai yawan gaske multimillionaires irin Sidi Abdulkadir Jilani irin su irin su Shehu Tijani radiyallahu anhu akwai kuma wanda ba su da shi din fa irin su Uwaisul Qarni irin su irin su su kuma masaban su daban to wannan sai zamanto ta duniya a iya nema a iya kashewa a iya nema a iya kashewa wannan shine ka'idan Allah a cikin harka ta duniya shi bature ba a duba yadda ka samu a'a ka samu kawai yawwa in an tashi in dai ka samu yadda ka samu ba ba a tambaya saboda haka ya zamanto abu uku shi bature ba ruwansa yadda ka samu dukiya ba a duba shi yadda aka yi nasara a wurin yaƙi nawa mutum nawa aka kashe me ya faruwa aka cuta wa aka cutar babu ya zamanto dai an samu rinjaye a wannan yakin kawai sannan abu na uku idan kana neman ka samu karbuwa wurin abin da ya shafi janibi na mace wato mace ta zamanto ka samu karbuwa a wurinta yadda ka bi hanyoyin da ka bi ba a magana a kansu a daidai samu karbuwa a wurinta to wannan duk abubuwa uku nan shi bature haka tsarin sa yake amma shi Allah tabaraka wa ta'ala ce kada duniya ta yaudari mutum kada shaidani mai rudi kuma ya rudar da mutum ya raba shi da Allah tabaraka wa ta'ala na'am inna ash-shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir نعم إن الشيطان لكم عدو فاتكزوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير إن الشيطان كسني دي شي شيطان أصل كلمة شيطان daga shaɗana ne wato daga bu'udu wanda Allah ya nisanta shi daga rahamar Allah to daga nan aka samu wannan kalma na shaitan shine ishtiqaqin sa lakum aduwun shi shaitan maki ne adawatun qadima wato tsohuwar adawa ba wai yau ya fara yin wannan adawa ba a'a adawa ce tsohuwa tunda ya yi gaba da kakanka Adamu kuma ya gaya masa cewa tsakaninsa da 'ya'yan Adamu ba abun da zai raba su sai ya zo musu ta kowane gefe sun mala'ati yannan min bayni aidihim wa min kalfihim wa an aimanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aksarahum shakirin yace sai ya zo ta gaba ta baya ta hagu ta dama ta ya raba dan adam da shirya zaka samu mafiya yawancin su ba za su gode maka ba wannan haka ya gaya Allah tabaraka wa ta'ala to sai ya zamanto shaidan shi shaidan fitinarsa innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum shaidan da jama'arsa suna ganin ka ta inda baka ganin su to wannan ya ake ya za a yi kenan fada da wanda baka ganin sa sai shehul islam radiyallahu anhu sai ibrahim yas yake cewa ai shi shaidan karen Allah ne in kana son in kana son kare kada ya cuce ka kada ya bata ma lokaci ya za a yi ka saba da mai karen eh ka saba da mai karen eh in ka shiga gidan da mai karen ya gan ku tare dan sun suna ku shikenan daga ranan kai kan ka samu license ka samu ainihin visa na shiga wannan gidan ba tare da cutarwa ba to shi shaidan maganinsa ka haɗa kanka da Allah eh ka tare ka dawo kayan Allah in ka dawo haka ya ka zamanto inna ibadi laisa laka alaihim sultanu bayina baka da ƙarfi a kansu shikenan ballatana bayan ka dawo kuma ka riƙe ambaton Allah tabaraka wa ta'ala sharaɗin shaidan ya ya ainihin maka rajista shine ka rabu da ambaton Allah wa man ya'shu an zikrir rahmani nuqayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qarin duk wanda ya rabu da ambaton Allah tabaaraka wa ta'ala sai shaydan ya masa rajista in an masa rajista kuma shikenan fa ba wai an masa rajista kawai ya zauna haka ba an nada shi shi ma karamin shaydani ne wurin batarwa wa inna shayadina layuhuna ila awliyaihim liyujadilukum shi ma daga nan sai ya ci gaba da aiki shikenan yana daidaita abin da ya zamanto fasadi to duk wanda yayi abota da shaidan kuma ya abun yake sai Allah ya ce wa man yakuni shaydanu lahu qarinan fasa'a qarina duk wanda shaidan ya zamanto abokinsa to yayi aboki mai muni aboki mai munin da ba zai rabu da shi ba sai sun haru har a jahannama to wannan shi yasa a wannan gaba fitintinu suna faruwa da yawa a yanzu musamman cikin matasa zaka dinga jin abubuwa marasa daɗi yara 'yan ƙanana da wasu shekara 18 20 sai ka ji an yi maganin cewa sun yi wani abu na ta'addanci ko sun kashe mutum ko sun yanke kansa za su je su yi tsafi ko wani abu wannan abun kusan bakon abu ne a cikin lamarinmu musamman da mu a arewa to wannan yana da muhimmanci kowa kamar yadda aka ga ko da gwamnati tana da ministry na ethical orientation wato abin da ya shafi ya za a yi ɗabi'u masu kyau su dawo ya zamanto mutane sun ɗoru akan abin da ya zamanto na kirki ɗabi'a na kirki ɗabi'a na gari dole ne kowane mahaifi ya san waye abokin ɗansa ko kuma wace ce ƙawar yarsa wannan ba ya kamata ba fa ya zama to dole ne yawa abin da aka sani a baya shekaru talatin arba'in baya ko magariba ne bai same ka a gidanku ba za ka shiga uku ko ba haka ba kana dawowa ina ya aka yi magariba bai same ka a gida ba kuma sai an maka wani irin screening na musamman a sinsu na hannunka a ji ko ka je ka yi sunta ka yi kwaɗayi a unguwa a duba aljihunka a ga ko za a ga wani bakon sule ko sisi ko kobo ko wani abu ko ba haka ake yi ba a buɗe idonka a ga ko idonka ya yi ja a ce to ka je wanka a rafi duk wannan sai an maka screening fa ka tsallake a ce to ka yi magariba ka zo ka ci abincin dare in baka gama wannan test ɗin ba to ka shiga magana to a yanzu sai ga mutane kusan abin da aka ba su na kiwo na 'ya'yansu ya zama to abin wasa ya zama kamar abun wasa mutum yana iya yi awa takwas a ofis daga takwas zuwa karfe hudu awa takwas ko kuma ya yi awa takwas goma a kasuwa amma ba yi da minti talatin da zai bibiyi su waye abokan 'ya'yansa me suke ciki ina aka kwana ina aka wuni menene da haka abubuwan sai ya zamanto in abun ya lalace ba zai gyaru ba musamman lalacewa abun da ya shafi abokantaka wato inna ɗiba'a ta sirku ɗiba'a shi hali yakan saci hali yanzu ruwan sanyi wanda aka fitar da shi daga firji sai ka ajiye shi kusa da wuta an jima abunda wutan yake yi shi ma ruwan zai yi me ya faru sun yi abokantaka ne eh sun zauna tare to wannan shi yasa ya zamanto a cikin janibi waɗannan ɗabi'u da muke ga kamar da ƙauyanci ɗin nan wallahi dole sai sun dawo idan mutum yana son ya samu yadda yake so in ba aka ba da yawa wanda 'ya'yansu sun sa musu hawan jini saboda me saboda irin waɗannan matsalolin eh tun farko yana ga ya rike yaron kaman wani dan ido ba ya ke dora shi akan seti shikenan daga ƙarshe kuma yadda yayi wasa da shi kuma yaron ya zo ya hana shi kuma wato samun nutsuwa ya hana shi bacci ya hana shi duk abin da ake bukata wannan ka'ida ne Allah tabaraka wataala ya ga mana cewa ya ayyuhal fusakum wa alaikum nara ku kiyaye kanku ku kiyaye iyalanku daga wuta to wannan wuta ana nufin duk abin da zai zamanto ya cutar a nan ma ka kiyaye ɗanka ballanta kuma abin da zai cutar a lahira to wannan yana da muhimmanci a wannan gaba kada mu yadda shaidan ya yi wa yaro rajista duk wani hidimar ka na addini da kake zuwa ka je da yaranka masallaci za a je ka je da yaronka za ka je wurin wazifa ko zikirin juma'a ka je da yaronka za ka je wurin maulidi ne wani ka tafi da yaronka wannan sai ya zamanto yaron ya ɗauki abin kirki ya koyi abubuwan kirki masu yawa eh saboda kuma abin ya kama zuciyarsa ai tun muna yara ake zuwa da mu har mu ma muka girma wannan sai zaman to masa wani abun alfahari wato shi ma kuma haka zai ja ƴaƴansa akan irin wannan abun amma kai ka tafi daga kai sai kai shi kuma ka bar shi baka san ina ya je ba wadda kuma ga abubuwan lalacewan sun ƙara ƙaruwa fiye da na da na shaye-shaye na abubuwan wayoyi na zamani ɗin nan da sauransu wato ɗacin ya yi yawa ƙwarai da gaske dole sai ka sa ido kuma ka sa addu'a ka yi ta yi wa Allah kuka kana tadarru'i kana neman Allah ya shiga lamarin kafin abun ya gyaru inna shaydana lakum aduwwun shaydan maƙiyi ne fattakizuhu aduwan kuma ku zauna da shi ku rike shi maƙiyi wato taurin ku yi wa Allah biyayya ku nemi kuma tsari daga cikin makircinsa makidarsa wato munanan ainihin tanadi-tanadi na shaidan a cikin abin da ya shafi aƙida da abin da ya shafi a aiki da abin da ya shafi sauran halulluka na yau da kullum inna ma yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sayr Allah tabaaraka wa ta'ala ce shi dai shedan yana kiran jama'arsa wato wanda yake jefa musu waswasi ya jefa musu ya musu kawa da ma'asiya wato a musu ado da sabon Allah tabaaraka wa ta'ala liyakunu min ashabis sayr don su zamanto cikin waɗanda suka zamanto ma'abuta wuta mai ruruwa ɗin na ita ce wuta wadda ta zamanto a lahira za su kasance a wannan wurin tare da mabiyansa a nan ibnu ata'illahi yake cewa wato mutum ya kasance ya yi ƙoƙari ƙwarai da gaske ya taƙaita duk abin da zai zamanto ya jefa mutum gafla ya jefa mutum rafkana ya jefa mutum wasa a cikin zuciyarsa domin shi rafkana fitina ne shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya ce mana wala takum minal gafilina kada ka kasance cikin wanda suka zaman to rabkanannu kuma Allah ya ce mana wa mallahu bi gafilin Allah baya rabkana kai ma kuma kada ka rabkana kuma ko dan sane ne yake son ya dan taba ka sai rabkana yake kula da shi ai eh zai dubi ina hankalinka yake bai fi na second uku zuwa hudu ba sai yayi aikin sa ya wuce to wannan ya zamanto idan mutum ya koya wa kansa rafkana da abun kirki to shi kenan sai shaidan ya bashi aiki wannan ya zamanto ko bature wannan ya yarda da shi ba ma magana addini ba bature ma ya ce idle mind is a double workshop duk zuciyar da ta zama ba ta da aikin yi shaidan zai ba ta aiki eh shaidan zai ba ta aiki to mutum ya ba wa kansa aiki ga azkarai ga tasbihi ga istighfari ga karatun ga abubuwa masu sauki waɗanda mutum in ya koye su ya iya su suka zauna kan zuciyarsa kenan wato sai ya zamanto ya yi wa zuciyar ke wato seti ya mata kyakkyawan abin nan tazkiya an samu tsafta a cikin lamari daga ƙarshe sai ya zamanto an samu duk abin da ake bukata na to insha Allah a yi addu'a tambayoyin ba lokaci sai gobe za a karanta su insha Allah akwai sanarwa guda daya gobe insha Allah za a fara karatu da wuri karfe 8:40 za a tashi 9:40 saboda akwai ziyara da malam zai kai Allah ya kai mu kenan akwai matar malam magali da dole ta yi da sadakan qur'ani tana neman malam ya sa ta addu'a Allah ya ba ta lafiya akwai yaron sa kuma shayi da aka dauke masa mashin malam ya sa shi addu'a da zuwa ka dauke mashin din Allah ya mai masa da gobe ko Allah ya bayyana wanda ya karɓi wannan mashin amin ya Allah shikenan shikenan na to alhamdulillah alhamdulillah Allah ya saka da alkhairi kuma a cikin waɗanda suka samu halartar wannan mazauni namu mai albarka akwai dan uwanmu kuma wanmu wanda ya zama to kwamishinan mu na harkar noma a wannan jihar ta mu ta Gombe dan uwa Alhaji Muhammadu Magaji da Gettado Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya dafa masa Allah ya tsaya masa amma yadda yake muke tare da shi zahiran wabadina Allah ya mana ya masa duk abin da muke nema a cikin lamuran mu duk abin da zai zama to mana alkhairi Allah ya mana Allah ya tabbatar mana da alkhairi Allah ya gyara mana lamuran mu abubuwan da suka zamanto mana na karancin aminci da muke fama da shi Allah ya dafa mana Allah ya kawo mana aminci abubuwan da muke fama da shi na karancin yalwa na arziki Allah ya tsaya mana a ciki Allah ya kawo mana yalwa mai yawa mai fadi kwarai da gaske gwaba alfarma annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya mana kyakkyawan rayuwa ya mana kyakkyawan karshe ya mana kyakkyawan makoma Allah ya tabbata mana da alkhairi bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله